أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبيس المولى ولبيس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد فليمدد بسبب من السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيها الشيخ احضري لنا بهذا المحضر والتعطي بنظرة تأتي لنا بالسفر الله سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس daga cikin mutane man ya'budu Allah akwai wanda ke bauta ma Allah ala harfin akan kokonto nazara wannan aya ta sauka fi ba'dil a'rab a wanda daga cikin mutanen ƙauye kanu ila aslama wahidun minhum idan ɗaya daga cikin su ya musulunta وولدت زوجته غلاما ما تسرى على شكي bayan ya mutunta sai ta haifi da wa tara mu mahar jakashi ta haifi dan jaki a sai ke haza dinun asar wannan addini yayi addini mai kyau mubarak akwai albarka wai za kana raina zalika idan ma shi na da ciki sai ta haifi mace jagar yana da ciki sai ta haifi jaka sai ce haza dinu mashku wannan addini ba a ciki shi ne waya fitar da sai ya fita sai Allah ya ce wa minan nas a cikin mutane man ya'budullah akwai wani ke bauta ma Allah ala harfin akan kokonto fi ibadati fi ibadati fa yana sabahu khairun idan ya samu alkhairi sihhatun wa salamatun fi nafsihi wa malihi ya samu lafiya da aminci a dukiyar shi da kai shi ya zuba annabi sai ya rasu ya ce wannan addini ne mai kyau wa yana samun fitnatun idan ko fitina ta same shi fitnatun jarabawa wasu kuma da ciwo filan su ji wa maliki a kan shi da dukiyar shi in kalaba sai ka ga ya juya ala wani yi a kan bayan kufta shi ayyar ta ayyar kufri sai ya dawo wa kafurci ya fasa addini Allah subhanahu wa ta'ala ya ce khasirar duniya ya rasa duniya bi fawati ma amala mu'min ha saboda ya rasa muni ne a duniya wal akhirah ya tabi a lahira saboda wuta ne zalika tabiwa a duniya da lahira wal khusran mubin shine khasara bayyana yad'u zaka ga kafuri yana bautar min dunilla wani Allah na gumaka ba la ya zuru abun da yake bai cuta shi in bai bauta mai ba wala ya fa'u bai amfani shi in ya bauta zalika bautar wani Allah huwa dalalul ba'id ita ce bacewa manisanci ai ibadatu ma la ya fa'u wala ya zuru ibada abun da bai amfani bai cuta والضلال البعيد إذا استيقظها ميتا يدعو كافر ينا كرم لمن ضره ولا يتشوتا أسكر موتا بي أكرم إذا استيقظه كتا من نفسه لك أمثالين إما أبوش بل أضرر في عبادته شوتتا كتاب أبو جوانا الله أكرم من النفس تابع أمثالين لبيث المولى wannan mataimaki ya yi muni huwa sanam shi ne gunki wanda fitar ashir wannan aboki da ake bautawa ya yi muni inna allah allah ta'ala yudabbiru alladhina amanu wa amilu salihati jannatin allah na shigar da wanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau allah na shigar da su wasu irin aljannatai jannatin ya zo da shi na kira saboda girmamawa ga abun mana wasu irin manya manya aljannatai ne guda bakwai tadrimin ta ta halalha wani hudu suna gudana ƙarƙashin ta inna Allah Allah ya faru ba yuri yana yin abin da yake so da abin da ya ga dama Allah na shigar da mu'minai aljanna Allah ya sanya mu da mu da ku cikin wayanda Allah zai sa aljanna من إكرار من يطيعه يجي إن الله يفعل ما يريد الله لا يقبل يقداما كما كاتب الله يقداما من إكرار من يطيعه الله لا يرمم من بيجي أغيش ويهانة من يعصي يلا ولاكة من يصفيش من كان يظن وأنك تظن أن لن ينصره الله Allah ba zai taimaki annabi Muhammadu ba. Fi duniya, a nan duniya, wal akhirati da lakira yana zuwa Allah ba zai taimaki annabi ba. To ya mutu. Shi ne ma'anar shi. To ya mutu. Fali ya mutu bi sababi ya miƙa wata igiya zuwa sama. Ila sama'i zuwa rufin ɗaki dai. Ya shudduhu ya ɗaure igiyar daga can wajen katakon lojin sai ya ɗaura ga wuya nai sai za a tura jiro ko wasu ko tumin da yake saba nai sun ne kasa sannan ya makura kai nai da hada alhafi da wannan igiya da ya ɗauro hatta ya mutu har ya mutu mana wannan yanzu don Allah bai taimakon annabi Muhammadu a duniya da lahira to ya ɗaura igiya ya zarge ta ya makar wuya nai ya mutu hatta ya mutu har ya mutu in kana la yara ma yasuhu idan dai bai san ya ga taimakon Allah ga manzon Allah fi hadhihi fala to yayi wannan aiki wa فهو shi mai kin a taimaki annabi la yara ma ya zuru abada ba zai ga abin da yake son gani ba har abada in arada an yurfila Allah Muhammadan in yana son Allah ya goye ta annabi fal yanzur bayan ya daure igiya ya rufe sai dai ya sarrafa ta ga wuya dai ya ma alkan shi to fal yanzur ya kiba halilu ne barna kai duhu makircin da yake yi zai tafiyar da ma ya yi abin da ke bata mai rai tun da bai sai ga an taimaki annabi to ya mutu ya mutu
وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والشمس والقمر والنجوم والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء
Allah subhanahu wa ta'ala yace wa kadhalika ay mithl inzalil ayat sabiqa yadda ga mun saukar da ayoyin da suka gabata anzalnahu haka muka saukar maka da alqur'ani ay wa kadhalika yadda ga mun saukar da at-taura da injila da zabura anzalnahu haka muka saukar da alqur'ani gare ka ya muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun sauka maka da alƙur'ani ayatin yana ayoyi bayyanatin mabayyana wannan ba Allah ya hadi mai yuri yana shirye da wanda yake son shi yau ina ladina amanu wanda suka ba da gaskiya da Allah Allah ya sa mu cikin su wallazina hadu da wanda suka zama yahudawa Allah ya tsare mu wasabiin da sabi'awa wata jama'a ce daga yahudu wannan sara da turawa wani majuta da majutawa su ne arna wannan dina shiraku da wanda sun zama kafirai wa shirkai to da muminai da yahudu da sabi'una da nasara da majusu da allah dina shiraku wannan sun kofa guda shidda inna allah allah ya fito bainahu shi zai rarrabe tsakanin yawon kiyama ranar tashin kiyama fi da tsarin mu'ini aljanna zai sa mu'mine a cikin aljanna Allah ya sa mu cikin su wa ghairihim wanda ba cikin mu'mine ba Allah Allah ya kurbuta su ta inna Allah ubangiji shahidun masani ne ala kulli shay'in ga kowane abu alam tara ashe baka sani ba ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah shi Allah ta'ala yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard duk abin da ke cikin samai da wanda ke cikin kasai yana sujada ta girmamawa ga Allah tabaraka wa ta'ala ma adal saqalaini in dai ba mutum da aljani ba to duk abin da an sama da ƙasa yana ba Allah su washan rana da sudu lillah tana ba Allah su kai wal kamaru wata ya sudu lillah yana ba Allah su kai wal nujum taurari da sudu lillah tana ba Allah su kai wal jibal duwatsun duniya da sudu lillah suna ba Allah su kai والشجر إذا الدنيا يسجد لله سنة مع الله سجد والدواب دبوبي نجدة تدبوبي الناس تسجد لله سنة مع الله سجد وكثير من الناس حكم في يوارك الكم عليه يسجدون لله سنة مع الله سجد وهم المؤمنون سنة مؤمنين وكثير amma mafi yawa haka alaihi ala azaba ta tabbata gare shi saboda bai bin insana shehu ya ce fasiya hatun al-insa kunya ta tabbata ga dan adam jami'u al-illa ka ji wannan aya ta ga yawo da don halittar Allah yasbiduna lillah suna ma Allah sirra tun daga rana da wata taurari zuwa zuwa itace dabbobin gida dabbobin daji da mulai su suna ma Allah su jira amma wani ɗan adam sai ma Allah su jira cewa yake kuya ta taɓa daga ɗan adam amma ba ruwa da su yan adam ba fi yin wani su da ila akwai mai ma Allah su jira wa fi yin malla ya su jira akwai wanda mai ma Allah su jira wa manyan su da ila wanda ke ma Allah su jira a kan su a ƴan kaɗan من الذين لا يسجدون لله وإنما سجدا duk mutum miliyan guda masu sujada ba su wuce mutum dubu ɗari ba dubu ɗari tara ba su bauta Allah wa kasirun mafi yawa hakka alaihi azab azaba ta tabbata gare shi duk wanda bai ma Allah sujada azaba ta tabbata gare shi ai alkafirun kafirai min fare fatar daga ƴan adam أكثر من المؤمنين سوف مؤمنين والمؤمنون مؤمنين أقل سورة يكنا بلو آدم كان آدم إذا أكثر كشي بوما تو كشي كان آدم لي تسعد أما كشي تا منهم رأي آدم يا جود يا مؤمن في يا جود يا واجود إذا أكثر مرأي mu ‘yan adam mu ne kashi goma, kashi tiskin sun rundunar ya juju da majuji. su kuma ya juju da majuju ku faro kudu duk kafirai da ba su san wajen tsorminu wani yanki daga cikinsu muminu na masu imani wani muminu masu imani kuma a jaratu a jaza'i a kasa goma tisadu minu kashi tara cikin goma munafiku da tun munafukai wa wahidin minu ɗaya bisa goma muminu su ne masu imani والمؤمنون المحبون مؤمنين كثير كثير أجرة أجزاء كشي قومني تسأل منهم كان شكل قومني أصاب ثم أصاب على وواحد منهم مطيع بلا شيء بيئة ثم من قوما بلا كلمة الله ترى ذكر حبون والمطيعون فاطمة الله بلا بلا بلا بلا لأن ترى ذكر قوما تسأل منهم جهال tara cikin goma sun jahilai ne wa wahidun minhu ɗaya daga cikin goma din nan ya abudullah hakan shi an masani da ke ma Allah bauta mai kyau wallazi ne ya abudu Allah masu bauta Allah a jarzu a jizai a kan sa su goma tisanu minhu tara istari suna bisa hanya wa min barzan wa suna barzan wa wahidun minhu sun cikin goma tara suna bisa hanya guda kuma amurin manzili su ne suka kai mazauki walwuta sun samu da Allah ke nan ma wa sana'in da wahi duk cikin duhu guda da ke saduwa da halar Allah usta'ul kayafi masu fushin daji kasirun suna da yawa walakin alwasiri masu saduwa da Allah kalilun masu yawa alhidimatu hikima fiye da ke halin mawujudan na cewa kafirai sun fi muminai yawa munafukai sun fi masu imani yawa jahilai sun fi masu ilimi yawa wadanci sun fi shirye yawa izhar ya izhar al-insan al-kamil Allah na so ya gama tantancewa ya tankaɗe ya rairaye ya fitar da al-insan al-kamil shine wannan guda da ya tafi da Allah wani mai yakunu al-mu'minun akan min ilimi me yasa mu'minai ba su yawan kafirai ba saboda Allah yana so ya gwada mana ya wadatu ga bayan hadisi sai zan mafi yawa duk kafirai ne duk ɗari cikin kafirai ta shigo wasu ne masu imani Allah na so ya bari girman wadata shi inna zaha zaniyo ne a halin wani yuri wani duniya izzatul mu'mini Allah na so ya gwada buwayen mu'minai abin yana kaɗan sai ya zama mai daraja amma in yawa sai ya zama banza da haka imani bai da yawa masu imani sai suka zama masu girma imani kuma sai zama ya kuma wani wani samu kamar ma'ali ta ga bakin gane ga yanan banza sai da tsarabe da daraja amma ma'alinin dinari sai a gani ɗan kaɗan sai kuɗi sai daraja sannan Allah yana so ya gwada wa muminai mai iko ne a kan kare su ga makiyansu makiya sun fi yawa sun nuka sun nuke barunki amma Allah ya sani su Allah na cewa inna rahmati sabaqat ghadabi rahama ta tare ga wajina idan dai kafirai mafi yawan su Allah ya yi fushi da su kuma ga shi Allah ya ce rahmati wace an kunna shi to idan an ce mu'mini ta ama rahama to ai mu'mini ɗan kaɗan ne bisa kafirai cewa yake to ai kayi mangwali mala'iku suna cikin halittar Allah. Wurul aini suna cikin halittar Allah. Wildanul mukhallalun suna cikin halittar Allah. To kaga wa rahmat kiwata a kunna shayin da mu'minai da mala'iku da wurul aini da gilmanul mukhallalun su za a rasa ruwa. To kaga ashe sai idan aka tara wannan adadi ya ga adadin kamfani. Sai zan masu rahama Allah sun fi samun rahama daga kafirai muminai su ne mafi karanci saboda buwayar su da girman Allah ya gwada mana cewa yana iya tsare mu daga sharrin makiyanmu wanda sun kewaye mu gabas da yamma kudu da arewa Allah ya ce wa man yuhidillah duk wanda Allah ya wadakanta fa ma lahu min mukrimin bai da wanda zai girmama shi ai man arada Allahu shaka'ahu wanda Allah ke son shi da rashin arziki la yujadu man yusiluhu bai da wanda zai ba shi arziki inna Allah Allah ya fa'alu yana aikata ma ya sha abin da yake so min al-ihana da walakar takaburi wal ikram da girmama mai imani
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها بالغم نعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد
Allah subhanahu wa ta'ala yake hazani asmani wayannan guda biyu masu husuma ne guda biyu muminai da kafirai wannan aya ta sauka a ranar yakin badar lokacin da aka kafa tsakanin kafirai da masu imani akwai utbatu da shaibatu da walidu suna wakiltar sashen kafurai a sashen musulmai akwai sai na aliyu da abin tsalif da sai na hamza ibn abdulmutsalif da abi ubaida ibn al-harith ibn abdulmutsalif to da haka sanda ake kamtawa ne nan sai Allah ce hazani asmani wayannan masu husuma ne guda biyu mu'minai da kafurai al-mu'minuna hasbun wal kufaru hasbun mu'minai suna fada da kafirai kafirai suna fada da mu'minai Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yana cewa ana awwalu man yadku yawmal qiyamah ni ne farko wanda zai rubuta ranar tashin kiyama ne hasbi ga hokin fada ta ranar tashin kiyama a gidan bada ya na wara ma yau zami fi bainan nas asiba yawan kiyama farko abin da Allah zai yi hukunci zai yi hukunci bila ne wa kullu katilin wanda aka fara kashewa huwa katilu ali wanda sai na Ali da Abi Talib ya kashe to sai an kira sai na Ali an ce ya haka ya kashe wannan sai ce Allah na kashe shi saboda ya yi imani da kai huwa awwalu man qatala fi sabilillah sai na Ali shine farko wanda ya kashe kafiri saboda Allah bane haza ya kuru dan haka zai zamo awwala man yuqasim da shi za a fara husuma yawmal qiyama ranar tashin kiyama alladina kafaru wayanda suka yi kafirci a duniya usti allahu tiyabu an yanko musu sutura min narin kyauta yasbatuna hazan ma'ana Allah zai musu sutura kyauta ga riga ta wuta wando na wuta wanda ta wuta saboda azabar da ta yusufu za a rika zuwa alhamim tafasasshen ruwan zafi min faukin rubutun saman kawunan kan wuta yusufan za a rika narke ma fi kuturihim abinda ke cikin cikin suna hanci bigi da tafasasshen ruwan nan min shahumin na kike da hanji sai su sawayi wata shuwa bin suru za a kona fata su da tafasasshen ruwan wuta walahun makaga suna da guduma da ake bugun kasu su da ita min hadidin ta bakin karfi wannan guduma bi zarfin rubuce Allah ya tanade ta dan a rika kwana musu daga kai kullama aradu sanda kafirai ke son an yi rujo min ha su fito daga wuta min gamin saboda bakin ya yawa ta fi ya gure musu ya zaharuhun biya ya sa wannan guduma ta karye sai a fara magani da ya ji ku ne ne sai kuma ku ya wuta da ya dai ko da ne ya zuwa sai ya ji ku sai kuma ku ya wuta ƙwariyu sai a mai da su fi ha ku ya wuta za a mai da su ku ya wuta bin magani da wannan guduma ita ake ce ma musaba wanda ake hukun kan kafirai wakila lahu ya ce wa kafirai muku ku ɗanɗani azaban hari azaban wuta da da labarin da kuke ji to yau ga ta kun gani ra'ayin hari su kuma muminai Allah ya ce inna Allah Allah yudkhilu alladhina amanu zai shigar da masu imani wa amilu salihat wanda suke aiki mai kyau Allah zai shigar da su jannatin wasu irin aljannatai da dirimin tahta al-anhar wanda koramu ke gudana karkashin ta don an launa ana musu kwanciya fiha a cikin aljanna za a yi musu kwanciya da min asawin warwaro yan hannu min zahabin na zinari bayan fitowar aljanna da alharirin aljanna da sundusu yan aljanna da istabraku yan aljanna sannan ga mundaye nan ga yan hannu nan na zinari an samu wani ba su suturar da za su sa saman jikinsu فيها الجنة حرير الحريري wanda yake a nan duniya haramun ne ba za su ɗaura shi. Wa gudu Allah ya shirye da su a duniya masu imani a gaba aljanna to a nan duniya Allah ya shirye da su ila sayyidu min al-qawl sun fadi da sai mai tsarki shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah shi ko Allah ya yi alƙawari duk wanda yake لا إله إلا الله محمد رسول الله على الدنيا يديك الجنة لا إله إلا الله من قال هذا على الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله هو اللي فريدا ليش قال الجنة وقلوا ألا يا سيد ما في إيماني دايتي ميتو إلى صراط الحميد zuwa hanya abun yabo ita ce hanya Allah ta addinin Allah da ya yi shi
إن الذين كفروا ويصدون عن إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير
الله سبحانه وتعالى yace innal ladina kafaru wayanda suke kafirci a duniya wayasudduna suna tara mutane an sabilillah gabarin hanyar Allah wal masjidil haram suna tara mutane ga barin ziyarar ɗakin Allah mai alfarma. Allah zai ji Allah, masallaci mai alfarma shi ne wanda muka zaɓe shi, muka sanya shi mantakar wajen ibadu wa mutu wajen bauta linnasi ga mutane masu aikin hajji da masu aikin kura al'aƙin fi wanda ke zaune a makka walbadi da bako wanda ya zo sawa'un duk ɗaya suke fiye a garin makka shi makka halalin allah ne da ɗan gari da bako to an yi tarayya a cikin girmama alfarma allah allah ya ce duk wanda ya shigo halalin makka ya yi ganganci ya yi zalunci to ga sakamakon shi wa man yuri fihi bil halin wanda ya yi nufin zalunci da shishigi a cikin harami na makka bi a ta gaba manhiyar ya aikata abin da aka hana aikatawa walau shan falakali ko da taron ko da zagin mai tara duk wanda ya yi sabon Allah a cikin haramin makka Allah ya ce mu zai za mu ɗanɗana mai min azabin alim azaba mai raɗaɗi a duniya da lafiya. Shekul Islam wa sa'adar Tilanam wa ranar Shekul Ibrahimiyya a wannan tafsiri na shi mai girma na Siriya ne tafsir ya ce haza bai kulla. Yanzu ana maganar ɗakin Allah na Ka'aba. Haza bai kulla ne tabarin wa ta'ala. Ana maganar ɗakin Allah mai alfarma. al'ajib wal bali dan gari da bako sawa'un fihi dan shi a wannan daki amalul balad yan gari mazauna gari wal quraba da baki yan umra yan hajj sawa'un fihi sai a ji dan an shigo dakin Allah wa man zalama fi hadha al wanda ya zalunci a cikin wannan daki azaqahu Allah Allah zai tantana mai min azabin alim azaba mai radadi malamai sun yi sabani shin har ya hawalir idan mutum ya yi tunanin yin sabo a cikin makka to ta wala ta yi biha tunanin sabo ana rubuta shi ko sai an yi kila wasu ka ce za ku fitau dan ka yi yin sabo ba kai ba ko ba a rubutawa sai a makka saboda a baka ɗai ne Allah ya ce wa man dore wanda ko nufin yin cuta ya yi dore ya yi nufin yin cuta da zalunci sai mu mai azaba da haka Abdullahi ibn Abbas bai zama makka kullum yana tsaiba ya ce ban da jibirin zama garin da yake ana loka zunubi irin yadda ake loka lada ni ban ya zama wannan gari wani kurka tuna yanzu ban wa'ada maganar rai sanda muka bayyanar da wurin ɗakin Ka'aba da Ibrahim da Annabi Ibrahim al-Khalil Annabi Ibrahim yana son ya zo ya tata ɗakin Ka'aba to ina ɗakin Ka'aba yake bai sani ba to bawwana ai bayyana mu ne muka bayyana ma Annabi Ibrahim maganar bai daidai inda Ka'aba take Biya bari yahu dan yana so ya gina ya gina shi وقد كان وكان قدر فيها أن ترك ذلك الكعبة من الطوفان لوكتين الله زي زكور الطوفان لا يتحوك بالكعبة كيف أبو الإسلام وأمرناه سيبوك هو لأن إبراهيم وكت يا إبراهيم الله تشرك بي شيئا كك هذا لك ولا أولا الآية إذا كذو حرمي كك هذا لك وانتي كذا ذاك يا wannan jirgin biya wannan ɗaki na wani ka'aba ka tsarkake shi min al'autan kan ka bari a shigo da gumaka a cikin shi littafi ka gyara shi ga masu ɗawafi wal da masu tsayuwa don yin ɗawafi da yin sallah wal rukka'i sujud da masu yawan rukuyi da masu yawan sujada a cikin ɗakin ka'aba Ibrahim annabi Ibrahim لما هاجر سدي هجرة من سواد العراق لقصد العراق إلى الشام يدي الشام كان معه زوجته سارة يلا تعالى ما تشي سارة وكان عقيما وما تهيوا وهي أحسن الناس سارة من تشي بيشو جاءوا حديثي cewa jikan ta annabi Yusufu ya ga kan kakanci salatu ne shi ya tafi wato a duniya lokacin da annabi ibrahim zai je falastin a kan hanya sai ya haɗu da wani basaraki mai ƙarfin mulki ya sa yara dai masu an san duwal masu an san kuɗin abunan kamar haraji to ya gore su idan suka ga wani ya zo da mace mai kyau a kwace a kai mai in ya ce mata sai ce a kwace a kai mutum amma in ya ce ya uwar shi ce ba ta ne da abu to shi kenan idan mutum ya zo da mace ya ce hadin yi zo da shi sai su ce sarki shi ya fi cancanta da wannan mata ta ka to annabi ibrahim alaihi salam kaddara ta biyo da shi wannan hanyar kuma mutum ne mai yawan kishi masu shi kuma ta fi kowa kyau a zamanin shi da ya yi kusa da inda ake gabe sai ya ce mata laisa ala wani min ardi muslimun aw muslimatun ghairi wa ghairi yadda ya san dali da ke mun kada ya musulmai a duniya wannan sarki idan nan da ke yan uwa ta ce zai baki amma idan da ke mata ta ce zai kwace to da haka in an tambaye ni ki ce ke ƴan'uwata ni kuma zan ce ke ƴan'uwata bayan suna cikin tafiya marubin makka sai suka cimma fastam mai juwan mai an san kuɗin haraji wa kare ibrahim annabi ibrahim fa'ala hasman ya ɗaura wani babban itti sana'a sundukan ya sa an mai akwace daga itten nan waka fara ya sa kwarto ya rufe mata sai rage a ganta kamar da rubuta ce ta akwati aure ba a gani sai su masu ruwa ne na suka ce mine ne ce akwati ya ce ba ruwan ku da abin da a ciki to abin da kuke so ku faɗi in biya in kun ce bina ne zan ba ku ɗari da hudu shi in kun ce azurfa ce zan ba ku ɗari da hudu ɗin suka ce a sai an buɗe ana buɗewa sai suka gama ce mafi kyau a zamanin da ita ce sanyi da tsara suka kama ta suka jere wajen sanyin annabi ibrahim a kwace mata kuma annabi ibrahim mutum ne mai kishi wanda ya san kishi a gare ya na ɗauke mai bijani yana hangen matar shi sanyi da tsara tun daga sanin tabbaci ana mai bidiyo ɗin yana gare ta bayan ta aiko wajen sarki sai sarkin nan ya yi niyyar ya kama hannunta ya miƙo hannu zuwa hannunta kusur na tebu kawai sai mijirya ta kama hannun sarki sai hannun ya shani mijirya ta kama fasar awon jin nan take farfaɗiya sai ta buge shi hatta gaba da al'adu sai da yawa yana birgin a bisa kasa wata gada ne ha yana wajen yana na bari na bari na bari ya san kyale ya farwado ya tashi da ya tashi bai da tsara ba saboda ya gama cikin mai bala'i kyau sai ta ke riko hannu ya kama ta sai hannu mijirya ta kama hannu nan take hannu ya shanye sai farfadiya ta muke shi ya faɗi yana bincina bayan ya farwado Zau ya sake bi kwano, hannun ya shanye, bidir ya ta kama shi, farfa ya tozo ya faɗi yana buge-buge, yana an ci sahiratun, an ci sahiratun, ke mai mai sihiri ce, ke mai sihiri ce. Sai ta ce, la, ni ba da alaƙa da shi. Ma hazan da shi ya kawo fiya, mire ne ka samu na idan na so in taɓa jikinki? Ta ce, ana zaune da Ibrahim al-Khalil. ni mata annabin Allah Ibrahim al-Khalil al-Jalil shi Allah Jalil ya hafazu ni min ghairi al-Khalil shi ke hana wani Khalil ya taba ni to da yaji wannan magana al-Jalil ya hafazu ni min ghairi al-Khalil Jalil na hana duk wanda ba Khalil ya taba ni ba sai ya ji dadi sai ya ba da yarinya kyauta sunanta Hajar bayan ya ba da matan nan hajar sai ya sa ita kuma sayyida sarar a ƙulme wata kunne na dama da lahau don a zafa gare ta a aka kurme kunnan dama aka kurme kunnan hagu sai ya zama da zinari shi ne asalin yan kunne da mata ke zama a kunnan sai zama matan duniya suna koyi da sanyi da asarar saboda an bude mata kunne don a yi mata azaba to wannan bude kunnen sai ya kara mutum da tsananin kyau bayan ta dawo na alibi ibrahim sai ta ce ina maka albishir ya zalilullah Allah ya kame ya kame ni daga sharrin manyan Allah bai kuce ni ba kuma ga hadiya ta koyan gaya ba mu to tun da ni ba ni haihuwa to wannan koyan gasa a halin na ba ka ita kai ta daga da ita ila Allah ya ba ka fa ta sarraliha annabi Ibrahim ya yi kyautar da aka ba shi na hajjan ya yi sadaka da ita bayan ya yi sadaka da ita fa waladat isma'il sai ta haifan mashi da annabi sunan shi isma'il kakan arabawa wal mar'atu mace rubbama tahmilu halikiratu ala al-wilad idan ta ga kowa na haihuwa ita ta ta haihuwa akwai sanda kishi zai kama ta ita ma sai ta samu shi a ga sai kishi ya kama sauransu da kishi ya kama ta وحملت هي بإسحاق سيدي عن النبي إسحاق وهم بنو إسرائيل bayan ta haifi annabi Isaka sai zama Isma'il shi an babba dan doya shi an babba ga gida dan masu gida ita haka shi an karami shi aka bugewa in ya fito kofar gida idan haraja idan sun fito kofar gida zaraba Isma'ilu Ishaka annabi Isma'il ne ya fara ne sai ya guje wa kullum bihi ita haka sai ya guje ita haka da an yi dole sai ya fara da ji kukan ɗanta ita haka waye kuke ka Isma'il ya kukkuje ni a ƙararsa sai tsara su tace inna hada ta siyo ana hada ita ba ta ɗaukan ma ku yanka a cikin gidan nan ko yanganta ɗansa ya rika bugan mata na wata ya ba. Kanar da mulkuwa ita an da hudu ko yanganta a hajjau, kan ba da ita fi sabirin lafi, Allah ya ba ta na Isma'il, to sai ɗan da Isma'ila ya rika buge mata na ita haka, ta ce ta ba ta yasa. Ta ce na sabura na hamarai ba ta iya jurewa ta zauna gari guda da hajjau. La mun ta an yi hujja لا بد أن إبراهيم يخرج بهاجر وولدها إلى وجه الله تجي كانت إلى الله كانت إلى كرم الله وأن تاج سماوي غدا da hajaru da ɗan hajaru a yi awon gaba da su su ban mata ginanta tace su ina za a kai a kai su ila masha Allah la yusakinu hum ba'd tun da ɗanta Isma'ila yana bugan mata da ita haka to su bar gidan fa kharaja Ibrahim annabi Ibrahim ya fita yarkabu ba'iran yana saman rakumi ya tazawwaju tika'an ya yi guzurin sadaka min ma'in tarwa wa bi'an ya dauki jika ko kurgani min tamri na dabino hatta ata li mahalli makkata ayyazu makka idan kabiba littafin masajidul kubra na imamu suyuti radiyallahu anhu shi ka tashi riwaya da annabi isma'il annabi ibrahim zai je makka da shi da hajar da isma'il Allah ya kawo mashi buraka buraka ita ta zo ta ɗauki annabi ibrahim da hajar da isma'il saboda girmama a gare su sai ya zama wannan buraka tana tafiya tare da juri. To tun daga sham har makka saman buraka suka tafi gaban jirgin sama. To a can sama idan annabi Ibrahim ya hago wani mai ni'ima mai tausayi ga ruwa ga itace ga kukan tsuntsaye sai annabi Ibrahim ya taba cinye Jibril sai ce Jibril ya ce Ibrahim sai ce ta ne ba ya gani ta gari mai gidaje mai tausayi mai nema can da ya gaji a kai mu ya jibrilu ba nauyi gari ba sun ce a wani wanda ce akwai akwai ruwa sai su ta wo a ina ta nan ne sai a wuce da an cin wani gari na biyu ya hango itace da kiyan itace da dausayi da dabbobi wani wani mata sai sai jibrilu nan ne kawai ai an kawo kawai sai jibrilu ya kada kai ya ce ba nan ne Allah ya ci a kawo kawai ƙaddara ana taso ma wanka sai ya ga maka ba abun da ake ita ya faru a zuwa duk mai zuwa maka ya sai da maka take maka za ka ga duk sahara ga duwatsu ga auren da shi nan ba inuwa ta itace ba nema duki ce duki sai sahara to a wanka da mutum da wayo annabi ibrahim da ya ga an kai wuri mai duwatsu mai tsauni ba inuwa sai rana sai ya jirgi gida ya shiru a yi sauri a wuce ka a shirar ne da ya jirin jiki da ya shiru sai jibri ya taba da ibrahim ya ce nan ne haka ya ce ya ce nan ne nan ne shi na ya ce wajen tsaunin wannan garki ne inda sahara ka na wurin ya ga ibrahim ya ce haiku la zar'a wa la zar'a sai da hali mai inda ba shirka ba itace ba dabbobi da so yana Allah ta kawo ka je ta bai Allah ba ka je da aka ce ba man ta aka ce sai ji gudu da ta Allah ya saka ka ina an maka sai ma da yana so dan soko an kawo gari yace cikin wanga tsaure cikin wanga kurana yace nan wa Allah ya saka ya shuru Jibril ya ce, "Ika gani ya sani da barakata, ni dai na gama na wa'ayi." annabi Ibrahim ya shiru sai ce Jibril wani yasa Allah ya ce a kawo mu nan sai ce abin da yasa Allah ya ce a kawo mu nan nan ne mahaifar Muhammad ibn Abdullah annabi karshen zamani annabi karshen zamani da zai zo duniya to nan garin ne za a haife shi kuma wannan ɗana Isma'il shi a kakale sai ta hakkaka da ta yi a jinnan ne ga Annabi Muhammad ainihin ma ya jayi to can an ce Annabi Muhammad sannan ya yarda to shi ne shi Ibrahim radiyallahu anhu yace hatta ata lima hade maka a Annabi Ibrahim ya iso maka wata raka huwa Annabi Ibrahim ya bar Isma'ila da Hajar a nan wanda haka ya tafiya da shi ma sai Hajar Ibrahim Hajar ta ce wa Annabi Ibrahim تتركني في هذه الصلاة أتمنى كالتالي ركبني ليس فيها علي ما أوجب فيها لا مول ولا شيء ما هو ما أبيتي ما أوجب بجوا النبي إبراهيم يبنى ليسا هو يجب يبا سيتسي الله أمر لي هذا الله يتحكاو من غيره هذا هو الإيمان الله amala da hada Allah shi yake a kawo mana gare sana da Ibrahim ya wayo yace na'am Allah tabaraka wa ta'ala shi yace da iya hajar da danki Isma'il a kawo ku nan garin Makka ali nan ne garin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da hajar da ta ce garin Annabi Muhammad sai ta ce idan fasaha tabiyanka fa inna Allah لا يرجعنا ألا بيت ذلك فمن يا هنالك لهاجر إسماعيل تكيزون أمرك فلما عطش لسكج كشوة daga saba zuwa marwa ta je ta dawo ta je ta dawo sai ta mai abin mai fi ruwa sai ga jibril ya zo wanda raba gana da bihin ar ya sa dukkan shi ya kuji kasa kana ba biyu zanzar sai yi da zanzam ta kulkulu ruwan zanzam da ake zo mana su daga maka to jibrilu shi ne asalin ruwan zanzam duk duke da yadda ya guji kasa sai ruwan zanzam ne fasakana hunalika suka zauna a wurin hatta kamar isma'il a annabi isma'il ya girma to Allah da hikima sai ya zo ya turo ta kabila ta bani turhum wasu mutane ne ana ce wasu turhumawa sun fito daga yamma su kuma sun yi so a makka suna da dabino suna da jikui suna da zuma amma ba su da ruwa suna tsananin buƙatar ruwa suka sauka a wajen hemar sai da halin suka ce halin ina ‘yan mana ruwan ke mu sha da mu da dabbobinmu sai da halin ta ce ni kuma kuna ‘yan man abincinku in ci da ni da ɗana sun ka ce in kina ba mu ruwan kifi mu ba ki abincinku ta ce ina ba ku ba kaga ba ni shi in ba ka manzaki to sai sai da halin da ba su ruwan zamzam su sha su koshi su yi ba su ba dabbobin su sha su kuma su kawo mata da dilo su kawo mata tukui su kawo mata zuma sai da bukatarta in da bilon sai kare da zuma da tukui sai ta sha sai da akwai ruwa gida ga sai su ce akwai da bilon wurin ku da tukui sai su ta yi sai su kawo sai a ba su to shi ne dubarar ta kai kaga dan adam bai iya isuwa da kai dole duniya ta tsaye da yake su suna da abinci ita kuma Allah ya wata ruwa sai ta ba su ruwan zanzan su ba da abinci da annabi Isra'ila ya girma sai Allah ya wuri annabi Ibrahim ya je ya gina ɗakin Ka'aba a lokacin Ka'aba an gina ta kafin annabi Adamu mala'iku suka fara gina ɗakin Ka'aba tun kafin annabi Adamu da shekara dubu. Da annabi Adamu ya sauko duniya sai ya canza da ginin Ka'aba karo na biyu. Da tsufa na annabi Nuhu ya zo sai Allah ya ce a ɗauke mai Ka'aba kar ta rushe a mai mai da ita sama. Da annabi Ibrahim ya zo shi ne ya canza da gini na uku. Ga ginin mala'iku, ga ginin annabi Adamu, bala bai ta rabbi al'arshi, hajjurun fa kuzuhumu ملائكة الله الكرام وآدم جماعي بنا بنا بيت رب العرش بنا بيت رب العرش بنا بيت رب العرش عشر فخذهم ملائكة الله الكرام وآدم وإذا بك من ذلك أبا سنقوني ملائكة الله سوى فرقه sannan annabi Adamu sannan annabi Ibrahim to yanzu gini na uku za a yi to ya za a annabi Ibrahim ya gano daidai inda asasin tsakin Ka'aba yake. To da annabi Ibrahim ya zo Makka Allah ya hore shi tattara tsakin ginin Ka'aba bai san inda Ka'aba yake ba. Arsalallahu khadujan Arsalallahu khadujan sai Allah ya aiko da guguwa kai da jihar shi khadujan ka zo khadujan a duniya guguwa tana aiko da guguwa irta guguwa mai ƙarfi sai ta tone kasa ta tafa ta kasa an sai da azalin gini ya bayyana ga nan da shi ne Allah ya ce wa in fawwa'ana fawwa'ana ai bayyana mun bayyana ma annabi Ibrahim makana bai daidai inda shayin ginin tsari ka abai ba na zara matsalo sai ruwa ya sauka ya wanke sauran ƙasar da an wuri kuma da ruwa ya sauka sai zan bakin saman ka'aba ya sauka sai a nan ibrahim ya gano bakin inda ruwan sama ya sauka na a ka'aba inda ba ruwa ba ka'aba ba ne sannan inda guguwa ta fito ne nan ne a sassin ɗakin ka'aba sai annabi ibrahim ya yi ta ina ayyancin ma a sassin ginin annabi adam da ginin mala'iku to sai ya ana a sassin ginin ka'aba yana gini annabi Ibrahim annabi Isma'il na taimakon shi kana yabni wa Isma'il mu'inuhu yana gini annabi Isma'ila yana taimakon shi wa Jibril wa Mika'il Jibril da Mika'il kuma suna taimakon shi dan haka hum arba'atu masu gini kawa guda hudu rusulun isnani injiniyoyi na Allah daga Allah guda biyu ne, mala'ika Jibrilu da mala'ika Mika'ilu su ne injiniyoyi masu yi ba aiki. Wai tunanin bani Adam, masu gini kuma mutum biyu ne, annabi Ibrahim da annabi Ismail. Zama a tamar bina, da ya gama gini, a mara huza wa yunafiyar nas, ta Allah ke kira mutane bil na'ad a zo a yi haji. Ah, annabi Ibrahim ya ce Allah murya ta ba kiwi ta kai ba wurare ya za a yi in kira su su ji muryata wahum fi aslami abaihim suna cikin sassan iyayensu ma wani duba ko duniya ba su zo ba an sai Allah ya ce ba ruwanka na kai ne kwanakira alaikan nida wa alayya an usmi'ahu kai ka kore ka kore murya kai kai kira ni kuma zan sa kowa ya ci sau ka bai bahi annabi ibrahim sai ya tsaye ala makami ibrahim sai da inda makami ibrahim yake yanzu sama wannan dutse ya tsaya ba da ma wa za'ahu bayan ya aza shi fauka jabal abi kubaisin saman dutsen abu kubaisin halala tun da Allah ya ce kira mutane a zuwa aiki halala annabi ibrahim ya daga murya bi a'la sauti da murya shi madaukakiya yace ya ayyuhan nas annabi ibrahim ya kira ya ayyuhan nas ya ku mutane na duniya inna rabbakum bana baitan wa awjaba alaykum al-hajj ilayhi فاجيبوا ربكم يا ايها الناس يا متنا الدنيا غبادي da zai yanzu da nan abada inna rabbakum ubangiji ku Allah sana baitan ya gina ɗakin Ka'aba wa wajaba alaikum al-hajja ya wajabta muku hajjanta wannan ɗaki ilaihi kowa dole ya je Makka in yana da iko in yana da hali in ba hana ba da haka ba a ji kuran bakon ku karɓa wa kiran ubangiji wanda mata annabi ibrahim sai yana waigawa yana juyawa bai wajen yi da fuskar shi yaminan wani lokaci ya kalle wajen dama wace malan wani lokaci ya kalle wajen hagu wa sharqan wani lokaci gabas wa garban wani lokaci ya kalle yamma fa ajabu kullu wa kutima lahu an yahuta duk wanda Allah ya kaddara sai ya yi haji wallahi sai da ya alka ma annabi Ibrahim min asrabir rijal daga cikin sassan mazaje wa ra'abil ummaha da mahaifar iyaye mata duk wanda an taraba zuwa makka sai ya ji shi yana cewa labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik labbaik allahumma labbaik kullu wani tajaba fi zalik duk wanda ya karba kiran nan a wannan lokaci la mutta dole ne an ya goje ya haji ko haji kujera ta koma miliyan ɗari wallahi sai sai ne haji saboda alƙawari ne na Allah wani adawa marratan wahida wanda ya karba sau guda hadda marratan sai ya haji sau guda wa man adaba mirara wanda ya anta da yawa da yawa hatta mirara hatta mirara sai ya hatta da yawa da yawa da yawa wanda ma ma kare su min asin kasan da yayi gini lakin kawa sai ya tattara ta wani hidara da zuwa su wakata bidai lil kawa sai yana ginin kawa to duk kasan da ta zo da dutse da ya zo sai ya ta wa alƙawu sai ya wada shi ala wani yin arzi saman kasa bayan kasa ta taru sauran kasa shi ne ka'aba da zuwa sun ka'aba da ya gama tara su sun yi kwamon da ita kasa to kasa nan sai Allah ya sa sai sama ta koma kamar tsuntsaye kasa na ita ce ka kajira tana zama masallatai duk inda sauran kasa nan ta fara ya zama masallaci sauran kasa annabi Ibrahim da ya kwaso ita kasa to duk inda ka tasar zuwa ولا بد أن يبنى فيه مسجد لأن مسلاشي أولي أو جامع قوائي وصوت مسلاشي الجمعة وشيء الله تعالى يتم على إبراهيم لا ما كدابا لا ما إذن وأصل في الناس كذلك مريك أتك متعلي بالحج كتينا إلى جمع سأزور أهجل لكن أنا كعب إذا كنت ناس يا أبوك لا تصومك rijalan suna masu tafiya da ƙafafuwansu wani gubana wasu za su zo ma sama abun hawa a da kuɗe zabe suna saman ramin ma masu ɗanfararren shi ya fi wannan ya fi da nan magana ka ga ya ce asibtina ka kira mutane ila hajji ka ce ina so a zo a yi hajji ni Allah ina so a zo a yi hajji to ya duka rijala na kudu za su yi ka zuwa da kawahuwarsu وعلى كل ذلك وإن أنيت لا تريك الله تمركم فإنكم تقومين abin da ake ne a ce daji daji min kulle fajjar abin rakun ma daji tana zuwa min kulle fajjar abin daga dukkan hanya mai nisa to sai Allah ya tina sakonnin nan tun da suna ɗauke da ma'ajata to yanzu matsayin mata suke yadda mata ma'ajata za a ce masu ya tina kuma sakonnin da suka ɗauko alhassan ba ta su ba ya tina inda da su kaɗai ne ba alhassai saman su sai a ce ta ci abuwa ne ta ci za kuma ta ci tana zuwa ba masu da suna ɗauke da mutane masu alfarma tana ya tina manyan mutane ga sunan sun iso min kulli fattin daga kowace hanya aliyi mai nisa ya shahadu sun zo su garan ma idanunsu ko ya hazu don su hazarci manafi alamu abinda zai zama amfani ga su sun zo aikin hajji don su samu abinda zai zama amfani ga su shi ya ce alhaji aikin hajji fihi manafi'ul yamma akwai amfani mai yawa a cikin shi Allah ya ba mu iko zuwa aikin hajji bana ku ce ayi ba ruwan da tsanin kujera Allah ba mu iko zuwa hajji bana Allah ya ba mu iko zuwa aikin hajji bana to inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai Allah ya sa amfani mai yawa a cikin aikin hajji idan mutum ya ce aikin hajji zai samu amfani mai yawa littijara idan ya kasuwanci abin da ake sayarwa nan idan ka da shi maka za ka sai da shi nunkin ba nunkin kuɗin shi abu manafi wani akira ko kuma a fi yi manafi wani nas ya samu manafi a nawa za su samu amfani na lahira su samu gafara su samu rahama su samu gidan aljanna wa ya zukuru ko su rika kiran اسم الله سونا الله في أيام أو أو أو ذكرك معلومات الزناني سورة قوم ذو الحج daga ɗaya ga zulhaji zuwa tara ga zulhaji ranar arba zuwa goma ga zulhaji ranar sallah alamar habibu a kan mazhabu abu yau mai arafata ko kuma za mu jira sunan allah a ranar arba ko ranar sallah babba أو إلى آخر أيام التشريق وذلك تجلى سنة الله أنتوا أكرشوا فاروكا زمان أيد الحج سواء يجيب فاروكا يجيب النعمة على ما رزقهم ثم تقوديا كأمر نعمات من فهيمة الأنعام لدقوا من إنزالي سوني راقما دشان دتماكي وتاكي سوكيوا على نقوم وغوطن ذو الحج على النعمة wanda yake idan kun soke dabbobin ta kuro min ha ku ci daga wannan dama ku ci sai kun koshi ba haramu ba ne wa asimu ku ciyar da alba'ita mabukaci alfakir mai talauci mai tsananin talauci ku ciyar da shi daga wannan abinci alhamdulillah ana ne muka zo karshen karatu mu na yau abin da muka faɗi daidai Allah ba mu da shi kuma da muka yi Allah gafarta mana Allah ba mu farka Qur'ani wata Ramadan Allah ya sanya mu daga cikin wanda ake yasawa a cikin Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gaba lafiya Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya tsare mana kusan mu Allah ya kirta wannan jira ta mu gaba Allah ya saukar da alheri ya saukar da albarka da yawa a cikin ta faranta lafiyar mu da gida da za su yi tona ba tare da ya ba su lafiya duk wanda ke da lafiya Allah ya kara mu Allah ya gafarta mana ya gafarta wa iyayenmu da malamanmu da shekunanmu Allah ta aljanna ya taimako mu da wani zuwa gida fatiha masu